بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقص وعن مالك نعم وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان والقرآن قد ندك بالزيادة في غير موضعه ودلت النصوص على نقصه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ونحو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تسلي وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد أما الأول فإنه ليس, ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين أميرا نعم ليس الإيمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخص فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بقدر من الإيمان ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك أمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة وأمروا نعم وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة فكان من الإيمان في أول الأمر الإيمان بوجوب استقبال بيت المقدس ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة وأيضا فمن, فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل وذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم ي... فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاة من البركة مسلاة الإمام البخاري في نبي الزاكي نعم أولا يمجي نبي تنم يومنا biyar ga watan al-muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma yake daidai da talatin ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqqi wal butlan wallafar shaykhul islam taqiyuddin abul abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى ونشين درس منا سبعين الشدة cikin wannan littafi malam yana yana magana akan ziyadatul imani wa nuqsanuhu imani yana karuwa kuma yana raguwa wanda wannan ita ce aqidar ahlus sunnah daga kan sahabbai da tabi'ai da manyan limaman shari'a sun yadda cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa sabanin al-khawarij da al-mu'tazila da al-murji'a khawarijawa da mu'tazila duk da cewa sun yadda cewa al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun kuma sun yadda da cewa sun yadda da cewa ayyuka na kwarai suna cikin imani amma ba su yadda da cewa al-iman yazidu wa yanqus ba to wajen su imani abu ne lalle guda daya ko dai a same shi duka ko a rasa shi duka shi yasa da khawarij da murda da da mu'tazila suke cewa duk mutumin da ya aikata babban laifi ya aikata babban sabo to wanda ba za a ce masa mu'mini ba wato ya rasa imaninsa gaba daya duk mutumin da ya zina ya rasa imaninsa duka wanda ya sata ya rasa imaninsa duka saboda haka in aka je lahira bai tuba ba to ba shi ba shiga aljanna kuma zai dawoma a cikin wutar jahannama har abada wanda ita ce aqidar al-khawarij da al-mu'tazila su al-khawarij tun daga nan duniya ma suna kiran shi kafiri su mu'tazila su ne suka yi tsantseni wajen kiran sa kafiri suka ce ba za su ce masa mu'mini ba za su ce masa kafiri ba yana nan manzilatan bainal manzilatayn shi ba nan ba shi ba can ba to amma su murji'a su ma su ba su ce ayyuka suna cikin imani ba su a gurin su al-iman huwa tasdiq idan ka gaskata abu da zuciyarka ka gaskata abin da Allah ya aiko annabawa da shi to shikenan ka zama mu'mini saboda haka ayyuka da mutum zai yi sallah azumi zakka da sauran ayyukan da aka wajabta masa ko abubuwan da aka haramta masa ya daina wannan duk ba za su yi tasiri wajen daga likafar imaninsa ba ko kuma rashin yin su ya sa imaninsa ya kasa tunda gaskatawa ce su a gurinsu gaskata abu guda ɗaya ne ka gaskata da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wancan ma ya gaskata wani abu guda ɗaya ne ba buƙatar wani ya fi wani a kansa saboda haka dan mutum ya aikata wani sabo su a wajensu wannan ba zai rage masa imaninsa ba saboda imaninsa in aka ce ya rahu to ma'anarsa ya karyata kenan domin gaskatawa ita ce imanin abinsu in aka ce ya ragu ma'ana ya karyata to shi yasa ba sa ba sa yarda da cewa imani yana karuwa yana raguwa sabanin ahlus sunna su suna cewa yazidu wa yanqus yazidu bil ta'ati wa yanqus bil ma'siyah domin yi magana akan wannan gabar yana karuwa ta hanyar da'a yana kuma raguwa ta hanyar ma'siya saban Allah to amma al'asha'ira al'asha'ira sun kasu gida uku dangane da imani ya zidu wa yankus zai karu ko zai rabu mafi yawancin al'asha'ira mafi yawancinsu sun yarda cewa al'imanu ya zidu wa yankus wannan shi ne ra'ayin mafi yawancin al'asha'ira sun yarda cewa al'iman ya zidu wa yankus akan haka duka manyan malamansu baqillani su al-juwaini su al-ghazali su al-abidi eh akan wannan suke akwai waɗanda suka ce la yazidu wa la yanqus wasu daga cikin su suka ce la yazidu wa la yanqus sannan wasu kuma suka ce yazidu wa la yanqus yana ƙaruwa amma baya raguwa to su haka suka kasu gida uku mafi yawancinsu wanda kuma shine abinda ya tabbata a cikin malamansu manya waɗanda suka zo daga baya suna cewa yazidu wa yankus yana karuwa yana raguwa amma sun saba wa ahlus sunna a wajen fahimtar ziyada da nafs da nafsan din mu a wajen mu ayyuka da Allah ya wajabta ko ya haramta ta hanyar su ne imani yake haɓaka imani yana haɓaka a wajenmu a bisa fahimtar da muka yi wa alkur'ani da sunna ta hanyar kyawawan ayyuka da mutum zai aikata imaninsa zai karu sannan ta hanyar saba wa Allah ko kuma raguwar wannan ayyuka kyawawa imaninsa zai ragu saboda haka yana da alaƙa da ayyukan da bawa yake masu kyau ko ayyukan da bawa yake bari marasa kyau to amma su a wajensu az-ziyadatu wan nuqsan tunda su a gurin su at-tasdiq shine imani al-a'mal as-salihah kyawawan ayyuka ba sa cikin imani a gurin alashari to saboda haka sai suka tafi masu cewa ya zidu wa yankus sai suka ce shi a kansa a tasdiqin ai iri biyu ne akwai gaskata abin da yake a tasdiqu fil yaqiniyat abubuwan da suka tabbata ta hanyar yaqini ta hanyar yaqini ma'ana ta hanyar alqur'ani ayoyin alqur'ani kuma masu daukar ma'ana daya kuma ce akwai ranar lahira akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai mala'iku waɗannan duk wasu abubuwa ne suka ce ya sun tabbata hanyar yaƙini wato ba a da sofa ne na kokonto ko kaɗan a ciki to a nan babu maganar abin ya karɓi ƙaruwa ko raguwa to shi yaƙini yaƙini ne an kai ƙarshe saboda haka huna la yaqbalu az-ziyadata wan nuqsan amma abin da yake sabata bil akhbarin zanniya abubuwan da suke kira hanyoyi wanda suke ba su kai mataki na yaƙini ba wanda suke ɗauke da wani ihtimal wani yiwuwar a samu kuskure a ciki suka ce kamar ahadithul ahad to da abin da ya tabbata a nan to zai iya karɓar ƙaruwa ko raguwa an fahimta sai suka sanya ziyadatul iman wa nuqsanihi ta wannan janibin amma ba ta janibin ayyuka ba kaga kenan ko da mun haɗu da su a lafazi cewa yazidu wa yanqus wannan haɗuwa ce ta fuskar lafazi amma ba ta fuskar ma'ana ba ta fuskar ma'ana kowa da yadda ya fahimci karuwar mu a wajen mu ayyukan mutane suke sa imanin su ya karu kyawawan ayyuka mutumin da yake yayi imani da Allah da manzon Allah da abinda annabi ya zo da shi ya yi ayyuka na wajibi sannan kuma ya zo ya ayyuka na nafilfilu na taɗawuyi ba zai zama ɗaya da wanda ya yi imani da Allah da manzansa ya yi ayyukan wajibi amma bai taɗawuyi ba ba zai kai shi ba wato wanda ya yi imani da Allah da manzansa amma bai ayyuka na taɗawuyi ba zai kai wancan na farko ba wancan ya fi shi su ne wanda Allah ya ce allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وأنا سوني مؤمنون حقا على قرف في زمن توسموا منه saboda cikar imanin su yafi cikar imanin wanda ba su yi wato ba su siffantu da irin abin da su waɗanda suka siffantu da shi ba akwai wasu waɗanda su kuma suka tafi akan cewa yau waɗanda su kuma suka tafi akan cewa imani martaba ɗaya ce a cikin asha'ira ɗin su sun ce la yazidu wa la yanqus saboda su a gurin su at-tasdiq wani abu ne da baya karbuwar karuwa ko rabuwa wanda shi ma wannan mahallu nazar shi kansa at-tasdiq gaskatawar ta wani ta fita wani na jin ko a wancan satin mun dan yi nuni zuwa ga haka ta kanta gaskatawar in ma ita aka duba ta wani tafi wani gaskatawar wani tafi ta wani kai kanka kai kanka abinda ya tabbata gare ka da nusus da yawa taƙila ayoyi da hadisai da maganganun magabata ba zai zama daidai da abinda ya tabbata a gare ka da wani ruwaya guda ɗaya bi isnadin hasan ko hasanin ligaizi ba duk da kayan da kowanne ya tabbata amma yadda za ka ji tabbatar wajen ba daidai za ka ji a zuciyarka sauraka shi kansa a tasdik abinda wato ka gani ba zai zama daidai da abinda aka baka labari ba nabi ya ce laysa al-khabaru kal mu'ayana abinda ka gani da idanka ba zai zama daidai da abinda labari aka baka ba ko da ka yarda da labarin ka yarda da mai baka labarin ka yarda ba zai maka ƙarya ba ba zai gaya maka abinda bai faru ba ka yadda kuma baka shakka amma ba zai kai daidai da labarin da ba zai kai daidai da abin da kai ga naune ba a gaban ka abin ya faru wataƙila ma da kai abin ya faru yadda za ka ji tabbatar wannan a zuciyarka ba za ta zama daidai da tabbatar wancan ba duk da cewa ka yadda da duka shi yasa imanin sahabbai ya fi imanin waɗanda suka zo daga baya saboda me saboda su komai a gabansu ya faru gabansu ake saukar da ayoyin alkur'ani kuma a daga bakin manzo Allah kai tsaye suka ji alqur'ani ba wanda ya karanta yake musu fassara ba da za su iya cewa ƙarya kake yi ba haka ake nufi ba annabin ne malamin nasu sauraka kaga yadda za su ji abin ba daidai za ka yadda kai za ka ji ba sannan a cikinsu irin su sai na abubakar sauran manyan khulafa'ur rashidun da sauran al'asharatul basharu na biljanna su kuma nasu imanin ya ɗara na waɗanda ba su kai su ba ya ɗara na wani wanda zai zo zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama kwana ɗaya biyu ya tafi waɗannan kullum suna tare da shi da shi gida ficinsa duk tare ake yi wani abu nashi in ya taso shi ne su zai zauna da su ya shawara su ba shi shawara shi ne limamin su shi ke jan su sallah kai tsaye in suna son su yi masa tambaya za su iya same su tambaye shi za su zama daidai da waɗanda suke al'arab taron ƙauye ne sai sun shi shigo haka jifa jifa su ga annabi sallallahu alaihi wasallam imanin su ba zai zama ɗaya ba so shi kansa a tasdiq din in ma mun ce gaskatawar ita ce imanin mun aje ayyuka ba zai zama ɗaya ba sannan ga a'malul qulub a'malul qulub irin al-mahabba wal khawf wal khashiya wadannan ba a'malul jawahi bane ba daidai ba ba wai ana nufin sallah azumi zakka ba a wasu abubuwa ne da suka danganci zuciya san Allah da manzansa tsoron Allah kyakkyawan fata a gurin Allah kwaɗayi a wajen ubangiji waɗannan su ma'annas sai tafawatu na fi haza yadda za ka dogara da Allah ba dole yau da haka zai dogara da shi ba dogaran wani da Allah ya fi na wani wani saddakawa da sakankancewa da abin da Allah ya alkawari a kansa ba daidai yake da na wani ba to kaga ta nan ma za a samu fifiko ta nan ma za a samu fifiko wani ya fi wani saboda haka ahlus sunna suka tafi akan cewa imani ya tafawat yana fifita tsakanin wane da wane ba za ka daidaita imanin kowa ka ce iri ɗaya bane da imanin wanda ya fi kowa tsoron Allah da imanin wanda ya fi kowa fasikanci duk ka ce imanin su ɗaya daidai da daidai ne ba wanda zai fi wani wannan hankali ba zai karɓi wannan ba kuma al-mushahada abinda ido yake gani yana karyata wannan don ana ganin yadda wasu suka miƙa wuya gaba ɗaya suka miƙa wuya game da sha'anin musulunci game da sha'anin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi suka yi da alkawarin Allah da manzansa hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wa ma zadahum illa imanan wa taslima suka gaskata abinda Allah da manzansa suke musu alkawarinsa wannan bai kara musu komai ba sai imani wa taslima alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel saboda haka lokacin da ake tsorata su lokacin kuma imanin sai ke karuwa suna cewa Allah ya ishe mu komai Allah ba zai tozarta mu ba to saboda ka waki ima al-mushahada tana ƙaryata abinda wani zai ce imani duka ɗaya ne na kowa da kowa ba da wanda zaka ce ya dara wani ya dara ya dara wani imani ba zai yiwu ba so shine malam yace wa an malikin fi kaunihi la yanqusu riwayatani daga maliku cikin kasancewar imani baya raguwa an samu ruwaya biyu maliku babu kokwanto babu wani sabani da aka samu daga ruwayoyin da aka yi daga wajensa cewa al'imanu ya zidu imani yana karuwa saboda wannan karar alkur'ani ya nuna haka a yau da muka karanta a yanzu duk sun nuna haka sauraka imam malik ya tabbatar da wannan to yana raguwa to shi ne aka ce an samu ruwaya guda biyu wato ruwaya guda biyu ana nufin wata ruwayar imam malik ya tabbatar da cewa yana karuwa amma bai ce komai akan yana raguwa ba ya yi tawakkufi ba wai ya kore ba bai bambanci tsakanin ka ce yazidu wala yanqus wannan ba ita ce ba tawakkafa bai ce komai game da raguwar imani ba amma ya tabbatar da karuwarsa sai kuma wasu ruwayoyi su ma ingantattu daga imam malik wanda suke tabbatarwa da cewa ma ya furta raguwar ya ce yana raguwa yana karuwa yana raguwa akwai ruwayar abdullahi ibn wahab a ibn abdulbar a cikin kitabun tamhid a tsohuwar ɗaba'a mujalladi na tara shafi na 252 a sabuwar ɗaba'a ta bashar awad mujalladi na shida shafi 394 yana cewa ibn abdulbar al-maliki yana cewa wa qadara ibn al-qasim an malikin anna al-iman yazidu wa waqafa fi nuqsani yace ibn wahab abdullah abdullah ibn wahab afwan ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim ya ruwaito daga imamu malik cewa imamu malik ya ce imani yana karuwa amma sai ya shiru dangane da raguwarsa bai ce yana raguwa ba bai ce baya raguwa ba sai kuma ya ce wa rawa anhu abdurrazzaq abdurrazzaq as-sana'ani wa ma'an ibn isa wa ibn nafi' wa ibn wahab annahu yazidu wa yanqus yazidu bil ta'ati wa yanqus bil ma'siyati sai kuma waɗannan daga cikin manyan malamai waɗanda suka yi ruwaya daga imamu malik abdurrazzaq da ma'an ibn isa da ibn nafi da ibn wahab shi abdurrazzaq ya rawaito ba daga baya cikin almajiran malik ya rawaito daga afwan ya na'am ya rawaito daga malik abdurrazzaq ya rawaito daga malik kamar da ibn wahab ibn ibn abdul bar zai kawo na'am cewa imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da da'a yana kuma raguwa da sabon Allah sai ibn abdul bar ya ce wa ala hadha madhhabul jama'ati min ahli alhadith walhamdulillah akan wannan riwaya ta biyu cewa yana karuwa yana raguwa tace akan ta aljama'a mabiya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke kai sai wa Allah godiya sannan sai ya kawo da isnadin sa an abdul razzaq qawluhu abdul razzaq yake cewa sami'tu thawriya الثوري سفيان الثوري ومعمرا لمعمر ابن راشد وابن جريج لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومالك بن أنس ده مالك بن أنس نعم ياجل وجلسة وسفيان بن عيينة ده سفيان بن عيينة يقولون ناجوا أن الذكر الإماما سنة جواء الإيمان قول وعمل يزيد وينقص imani magana ce kuma wato furici ne qaul ana ina nufin qaulul qalbi wa qaulul lisan sannan wa amal amalul jawarih shine qaulun wa amalun wa i'tiqad yana karuwa yana kuma raguwa fa qulna li abdurrazzaq sai almajirin abdurrazzaq yake ce masa sai almajiransa sai suka ce masa taqulu anta fa ma taqulu anta kai menene menene maganar ka wace me ra'ayinka kai قال أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فإن لم أقل هذا فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين عبد الرزاق الصنعاني يجي إيماني هنا قال قول ne wato firici ne na zuciya firici ne na harshe kuma aiki ne na gabobi kuma yana karuwa yana raguwa in ban faɗi wannan ba to tabbas tabbas na ɓace kuma bana cikin shirye wani yana cikin kitabun tamhid na ibn abdulbar saboda haka shi kansa imamu malik da farko yana tawakufi baya itlaƙin naqs saboda mai saboda lafazin bai zo alkur'ani ba lafazin ziyada ya zo amma lafazin raguwa bai zo ba amma an san cewa min lawazimin ziyada cewa a samu nuksan domin idan abu ya ƙaru to zai iya rubuwa kamar da sufiyan ibn uyayna yake cewa ta yi abu zai karu kuma ka ce ba zai rubu ba in ka ce ka yarda ya karu menene ya karu imanin ne ya karu ko wani abu ne daban in imanin ne ya karu ka ce ya karu to kafin ya karu ya sunansa ya ragage lokacin da ya karu ya sama ya karu sannan wannan karin sanda babu shi in da akwai shi yanzu zama zan ko babu shi an rabu ya rabu saboda haka abin abin ne hankali ba zai dauka ba ka yadda zai karu kuma zai ragu ba wannan cikin maganganun da aka yi na al-imani yazid wa yanqus wannan shine azaful aqwal kace yazid wa la yanqus har gara wanda zai ce la yazid wa la yanqus shi ya tafi straight forward amma da zai ce yazid wa la yanqus ta yaya hankali zai karbi ziyada kuma abin da zai karbi ziyada ai zai karbi nas duk abin da zaka yi kari to zaka iya ragewa duk abin da zai karu to zai ragu to wannan shi yafi ita ce maganar ta fi kowace rauni cikin maganganun da aka yi gara wanda zai ce yazidu abin da zai wanda zai ce la yazidu wala yanqus akan wanda zai ce yazidu wala yanqus to shine ma da yake cewa alqur'anu qad nataqa biz ziyadati fi ghairi mawdhi'i saboda haka imamu malik da ire-irensa kamar abdullahi ibn mubarak kamar abdurrahman ibn mahdi waɗannan tawaqqafu fi at-ta'bir وليس في التقرير توقفهم في التعبير في التعبير بالنقصان بس فدو بس فدي توايب بني amma ba wai ba su tabbatar da ita ba saboda haka zaka ce tawaqqafu fi at-ta'bir la fi at-taqrir shi yasa suka ce ya fuka ce da ka ce yazid wa yanka sigara ka ce yatafadalu yana fifituwa wato na wani yana fin na wani kaga dai duk ma'anar za ta koma zuwa ga tabbatar da cewa akwai wanda yake karuwa akwai wanda nashi ya rabu to shine mala yace wal imanu ma wal qur'anu qad nataqa bi ziyadati fi ghairi mawdi'i al qur'ani a wurare daban-daban ya furta cewa imani yana karuwa li yazdadu imanan ma imani wa zidnahum hudan hudan ana nufin imani wa yazidu alladhina ihtadaw hudan والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سواء أكوي آيوي دما شيني أبننا مالك شوى والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضعه القرآن يا فلي تشيد شوى إيماني هنا كاروا أورا ريدا بندبا saboda haka da mamaki da irin waɗannan ayoyi da yawa amma wani ya ce imani baya karuwa to me waɗannan ayoyin za ka ɗauke su ne ake nufi ya baya karuwa Allah ta cewa yana karuwa yana kara ya kara musu ya kara musu kaka ce bai kara ba wa za a gaskata wadallatun nususu ala naqsihi wasu nusus kuma suka nuna yana raguwa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin bukhari da muslim da annabi sallallahu hadisin Abu Huraira da annabi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina baya zina lokacin da yake ciki yake mu'mini wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo ba zai sata ba yana mu'mini wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min mashayi ba zai sha giyarsa ba lokacin yana mu'mini a nan kaga an kore masa imani amma ba wai ana nufin aslul iman ba ana nufin al'iman alwajib ana nufin al'iman alwajib saboda an haramta masa zina idan ya yi zina to ya bar wannan wato ya keta wannan hurumin abin da aka haramta masa ya bar abin da aka haramta masa saboda haka imaninsa ya rabu ta wannan bangaren ta fuskar aiki ba ta fuskar kuduri ba a fahimta ta fuskar aiki ba ta fuskar kuduri ba ta fuskar kuduri idan mutum ya zanto imaninsa ta fuskar kuduri ya samu matsala ta wani ba musulmi ba ne su ne waɗannan shiga-shigai guda shida al'imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhiri wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan idan aka samu tangarɗa a ɗaya daga cikin waɗannan to duka imanin ya rushe wannan shine na kuduri to akwai kuma a aikace abubuwan da aka ce ka yi na wajibi ko ka bari na haramu to su ma waɗannan suna daga cikin imani shine abin da muka tattauna a baya cewa su ma wani bangare ne na imani to in aka samu tangarda imanin ka ta bangaren wajibi ta bangaren aiki shine ya samu tangarda ba ta bangaren ake kuduri ba kana nan a musulmi amma kuma mai saban Allah yana nan mu'minun ne fasik yana nan musulmi ne mu'mini amma fasiki mu'minun bi asli imanihi fasikun bi ma'siyatihi asalin imaninsa da yake da shi a zuciya yana da ya bar shi a matsayin mumini amma ta fuskar ta fuskar aikinsa kuma ya zanto fasiki saboda haka la yu'minu anan ana nufin imanan wajiban ko imanan kamilan ba zai zama cikakken mumini ba lokacin da yake zina bai zama cikakken mumini ba lokacin da yake sata bai zama cikakken mumini ba hakanan lokacin da zai sha giya bai san wasu cikakken mumini ba hakanan duka wani aikin sabo lokacin da mutum zai yi shi to lokacin cikar imaninsa ta rabu imaninsa ya sauka imaninsa ya sauka ya yi ƙasa sannan sai ya iya sai ya aikata wannan sabo kamar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan kuma zai zama cikakken mumini ba sai ya so wa dan uwansa abin da yake so kansa ma'ana wannan yana nuna cewa so ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka yana daga cikin ayyuka na wajibi dabi'u na wajibi idan aka samu aka same ka baka da wannan dabi'ar to yana nufin imaninka yayi kasa imaninka yayi kasa hakanan wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu nabi ya ce wallahi bai zama mumini ba wallahi bai zama mumini ba har sau uku sahabai suka ce waye wannan nabi ce wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba a tsorace yake da shi saboda zai iya tuce zai iya tutarsa kullun yana cikin fargaba in suka haɗu me zai ce kuma to wannan shi ma annabi ya ce bai zama mumini ba ana nufin imaninsa yayi kasa bai zama cikakken mumini ko mumini na gari ba to kaga duk wanda yana nuna kenan imani yana cika yana raguwa duk da ba a faɗi kalmar raguwa ba amma kai daga jin wannan kasancewa raguwar imanin ake nufi in ko ba haka ba to sai sai ka kafarta kenan mutum dan mutum sai yana cutar makocinsa sai ka ce da shi kafiri ba ka ce masa kafiri ba dan ya cuci makocinsa amma kuma imanin sa ne yake yake samun matsala wa nahwi zalika shi yasa ce da ire-iren waɗannan hadisan suna nan da dama lakin lam lam yu'raf hadha al-lafz sai dai shi lafazin nuqsan yanqusu ba a san shi ba illa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi nisa'i sai a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata naqisatu aqlin wa din masu tabayayyan addini hankali da addini lokacin da ya musu huduba a ya faɗi irin yadda suke da irin ɗabi'arsu da irin yadda za su zanto sun cika wutar jahannama annabi ya faɗi ya faɗi wannan ibara cewa suna qisatu aqlin ne wani na qisatu aqlin yana nufin shaidar annabi ya fassara abin da yake nufi da qisatu aqlin yana nufin shaidar mace biyu shine daidai da shaidar namiji daya illam fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada wannan nassin alqur'ani ne yace idan ba a samu namiji ba to a samu mata biyu a matsayin namiji daya to wannan shine nuqsanu nuqsanul aql din da azumi yake nufi ba yana nufin cewa a kowane al'amari a kowane al'amari na hankalin mace ya ninka na wato hankalin namiji ya ninka na mace ba yana nufin a wasu abubuwa kuma haza min haythul jumla min haythul jumla wato a dunkule amma ana iya samun mata da yawa waɗanda za su yi wa maza da yawa fintinkau a tunani da sauransu amma a dunkule haka abin yake kamar ka ce namiji ya fi mace wato karfin jiki amma ba yana ke nuna cewa duk wata mace wato namiji ya fi ta karfi ba yanzu wani namijin in ya tsaya gaban wata macen ai sai dai dunkusa ya ta bata hakuri wallahi to amma a dunkule kafin ka samu irin wannan macen ka samu akasinta nawa eh sai ga cewa ga ta babba amma kaninta sai sa ta kuka ya fi ƙarfinta mana min haithul aljumla min haithul jins haka abin yake amma ana iya samun ɗaiɗaiku kuma waɗanda suke ƙarfafa da suka tunkaro guri sai ga maza suna darewa to wannan shine ma'anar na qisatu aqlin wa din da kuma addini addinin kuma annabi ya faɗi ina tawaya take shine ce ba ku ga ɗayan ɗayan su idan tana al'ada ba ba ta sallah kuma ba ta azumi in lokacin azumi ne ba za ta yi sallah ba ta yi azumi kaga ashe ayyuka da muke yi suna ƙara haɓaka imanin suna ƙara haɓaka addinin to a nan ne aka samu kalmar naqsu ta zo amma ba a samu kalmar yanqusu al-iman yanqusu ba kamar da aka samu kalmar ziyada to irin wannan shi yasa Imam Malik sai suka su ma sai suka yi fadan naqsu din dole sun san imanin yana fifituwa sai suke cewa ya tafadalu dan an tambaye Imam Malik har yazidu yanqusu ce da hadal kalam bar wannan magana sai aka ce da shi hal imanu al-iman al-iman yakunu ba'dahu afdala min ba'd kana na'am shin imani wani ya fi wani sai ya ce eh wani yana cikin al'intiƙa da ibn abdulbar saboda ka ya yadda da kalmar ka ce wani ya fi wani wani imanin ya fi wani to wannan shine daman abin da aka ce yana karuwa yana raguwa na wani ya karu na wani ya ragu malam ya ce wa ja'ala min nuqsani diniha annaha idha hadat la tasumu wa la tusalli annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya yana daga cikin tawayar addininta idan tana al'ada ba za ta yi azumi ba in lokacin azumi ne ko ba ta yi sallah ba a lokutan sallah za ta rama azumi amma ba ta rama sallah ba za ta rama azumi saboda shi wani abu ne wanda baya da yawa sau ɗaya ake yin sa a shekara azumin farilla sau ɗaya ne a shekara a cikin watan ramadan haka tana iya tana da wata goma sha ɗaya a gabanta za ta yi rama amma ita sallah kullum za a yi sau biyar saboda haka idan za a ce a cikin kwanakin al'adar ta duka sai ta rama sallolin da ta bari to zai zama akwai taklif bil mashaqqa akwai wahalarwa akwai wahalarwa wanda za ta yi kwana 15 tana al'ada rabin watan gaba ɗaya al'ada take to a ce in ya dauke za ta rama duka wannan kwanakin sallolin da bata yi ba to akwai wahalarwa kuma wani watan ma haka wani watan ma haka wani watan ma haka to yana daga cikin wato hikimar shari'a ba ta dora wa mutum abin da yake da wahala ba ja'ala alaikum fi dini min haraj al haraj marfu'un an hadhihi al umma ba wani abu mai kuntatawa da Allah yake dora wa wannan al'umma babu shi babu wani abu da yake da kuntatawa kuma Allah ya dora wa wannan al'umma babu shi saboda haka inda za a ce kowace sallah da ta bari sai ta rama ta kuma sannan abin ya ta maimaituwa duk wata duk wata duk wata to zai zama akwai kuntatawa a ciki sai yasa sai zanto a sallah ba ta rama a sallah ba ta rama duk da yan kalakatu sun ce kawai ta yi sallar ta a haka ta yi taimama ta yi sallah suka ce wai ta yi taimama ai ba ta da lafiya ba ta da lafiya wanda ba da lafiya su suka ce ba ta da lafiya ba wai shari'a ce su suka ce ba ta da lafiya tunda ba ta da lafiya sai ta je ta yi taima an ce wa man kana minkum man kana minkum maridan aw ala safarin man kana maridan aw aw ala safarin wa in kuntum marda afwan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa fatayammamu jitu falam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiban suka ce to ta rasa ruwa abin na afwan ba ta da lafiya saboda haka ta yi taimama mun taba magana akan wannan wa bihadha istadalla ghayru wahidin ala annahu yanqusu da wannan ne da dama daga cikin malamai suka kafa hujja akan cewa imani yana raguwa sannan malam yace wa zalika أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين وتتوشا مقالر أهل السنة شين إيماني ينا في في ينا في فيتا تبنغلي بيو تبنغلولي قدا بيو من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد بنغلي نفرقو بنغلن أمرنين أبنجسي بنغلي نبيكو بنغلن أيكم باوا to mumini akwai bangaren umarni da ubangiji zai bayar yi kaza ya bar kaza yi kaza bar kaza akwai kuma ta bangaren shi bawan yadda zai bi wannan umarni ya aiwatar da shi ta bangaren umarnin ubangiji shine yace ammal awwalu ta bangaren umarnin ubangiji kenan fa innahu laysa al-iman alladhi umira bihi shakhsun min al-mu'minin huwa al-iman alladhi umira bihi kullu shakhsin ta bangaren umarnin ubangiji ba duka wani imani ne ba duka imani ne da Allah ya umarci wani mutum da shi daga cikin muminai ba yakan zamo shine imanin da Allah ya umarci kowane mutum fa innal muslimina fi awwal al-amr shine zai kawo misali domin musulmi a farkon al'amari wato farkon musulunci al'amr ana yana nufin fi awwal al-islam kanu ma'murina bi miqdarin min al-iman naka yace bi qadarin na bi miqdarin min al-iman a farkon musulunci su musulmi an umarce su da wani gwargwado na imani sun ba ba da zalika umaru bi gairi zalika sannan kuma daga baya aka umarce su da wani abin daban ba wancan na farko ba wa umaru bi tarki ma kanu ma'murina bihi aka umarce su su bar wancan abin na farko da aka umarce su da shi kal qiblati kamar fuskantar alqibla zuwa baitul maqdis da an umarce su su kalli baitul maqdis su yi sallah daga baya aka canza musu alƙibla su kalcewa su koma su kalli su bar kallon baitul maqdis su koma su kalli ka'aba fa kana min al-imani fi awwal al-amri sai ya zanto yana daga cikin imani yana daga cikin wani bangare na imani a farkon al'amari ma'ana a farkon musulunci al-imanu bi wujubi istiqbal baitul maqdis duk wanda yake mumini a lokacin musulmi dole ya yarda cewa wajibi ne a kalli baitul maqdis kowa ya yi wannan imanin a zuciyarsa sun masara minal imani sannan daga baya kuma sai ya zanto daga cikin imani ta harimu istiqbalihi haramun ne ka juya ka kalli baitul maqdis kai sallah wa wujub istiqbal ka'bati ya zanto wajibi ne ka fuskanci ka'aba faqad tanawwa al imanu fi shari'ati al wahida kaga imani ya zanto nau'i nau'i nau'i daban-daban a shari'a ɗaya wani abin da yake nufi anan min jihati amrin rabbi Allah subhanahu wata'ala yana ba wato mutane ba duka abu ɗaya ya umarce su da shi ba Allah ya umarci wasu da wani abun da bai umarci wasu da shi ba a lokacin da ya umarci waɗancan da wani abu wajibi ne su yi imani da wannan umarnin da ya ba su na su yi abu ko su bar abu su kuma waɗannan da bai umarce su da wannan abin ba a lokacin bai zama wajibi akan su yi wancan imanin ba wataƙila ma ya zanto haramun ne kuma su su yi wancan imani kaga duka imani ne amma ya sha bamban sai mai kan misali da alƙibla farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yana makka har da wasu watanni da ya a madina duka in mutum ya tashi zai sallah baitul maqdis yake kallo baitul maqdis yake kallo maimakon ya kalli jihar Ka'aba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka ga Ka'aba a gaban sa amma ba zai kalli Ka'aba ba sai kalli jihar jihar Sham jihatu Sham inda baitul maqdis yake haka nan yan watanni da yayi 17 a Madina kafin a saukar da ayar da tace a canza alqibla in ya tashi sallah sai kalli arewa maimakon ya kalli kudu za Madina ana kallon kudu ne in za yi sallah to a farkon lamari arewa ake kallo saboda can ne jihar baitul maqdis to kaga dukkan muminai da su kasance tare da annabi a makka a lokacin da ake kallon baitul maqdis wajibi ne su yi imani cewa baitul maqdis ita ce alqibla wajibi ne wannan imanin a kansu a lokacin da aka ce su kalle ta amma bayan an canza kuma wajibi ne su yadda cewa haramun ne ka kalli baitul maqdis ka kalli kaga imanin ya canza sannan imanin kuma an samu wani sabo shine kallon baitul kallon Ka'aba kai yanzu a matsayinka na musulmi a yau baka riski wancan imanin ba na farko ko ka riske shi a cikin kuna akwai wanda ya kalli ba zala rabba ba ko ka taba yi ba wanda ya riske wancan imanin amma a lokacin su imani ne amma kai yanzu in kai wannan ka kwana ciki eh shi yasa da Allah subhanahu wataala ya saukar da akalli alqibla dan nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyaka qiblatan tardaha lokacin da Allah ya saukar da umarnin akalli alqibla akalli maka ay sallah wasu daga cikin sahabbai hankalinsu ya tashi suna da ƴan uwa da suka rayu a wancan lokacin kuma sun mutu ba a yi wannan canjin ba ya makomar sallar su su ba su halarci lokacin da aka kalli Ka'aba sun mutu suna kallon Baitul Maqdis Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa ma kana Allah li yudhi'a waccan sallar taku Allah ba zai tozata muku ita ba saboda umarnin sa kuka yi da umarnin sa kuka yi kallon Baitul Maqdis kallon Baitul Maqdis ayi sallah ya zo ne a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo alqur'ani ba abin da ya zo alkur'ani shi ne canza alƙibla canza ta ɗin da ya zo sai ƙulu sufa ha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha wacce alqibla allati allati kanu alaiha ita ce baitul maqdis to shi dan tatsi da ban sai ina zai samu eh ina zai samu ta shi da alqur'ani kawai magana canzawar yayi akwai wata alqibla da kanu alaiha da sahabbai suka kasance a kanta suna sallah to kai dan tatsi da wace ce saboda haka kallon baitul maqdis sabatat bis sunnah haka aka ga annabi yana yi aka yi Allah ya tabbatar da cewa ita ce alƙiblar yanzu kuma annabi yake ta addu'a Allah ya mai da shi waccan alƙiblar ita ce Ka'aba Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام saboda haka umarni da Allah subhanahu yake bayarwa na ayi kaza ko a bar kaza yana shan bamban a shari'a daya yana shan bamban tsakanin wani da wani ba duka umarni daya yake bayarwa ba to shine yace wa aidan zai baka wani misali faman wajaba alaihi alhajj wanda hajji ta wajaba a kansa saboda yana dukiya da lafiya da zai je hajji hajji ta zama wajibi a kansa waz zakatu zakka ta zama wajibi a kansa saboda yana dukiya ta kai nisabi ta shekara zai fitar mata da zakka zakka ta zama wajibi a kansa awil jihad ko jihadi ya zama wajibi a kansa makiyasin tinkaro sun auko wa ƙasa garin musulmi wajibi ne duk wani mai ƙarfi da zai iya yake fita je yake wajibi ya wajaba akan sa a lokacin yajibu alaihi min al-imani to a lokacin yana wajibi yana wajaba akan sa wani abu na imani an ya alama ma umira bihi ya san abin nan da aka umarce shi da shi yayin da lokacin da zaka je haji saboda ta zama wajibi akan ka dole ne ka san meye hajjin ko haka mutum zai je sundundum kawai haka nan eh kamar wani icen rake sai da kai dole ne ya yi ta neman ya zai ya haji ina ake yi miƙati ya ake sa ihrami ina ake ake cewa ina an je dawafi ina ake farawa nawa ake zagayawa waye waye duk sai ya san wannan a yanzu haka mutum yana nan a fakirin sa baya da kuɗin zuwa haji ba wanda zai ce wajibi ne sai ka san wannan ko za a ce ma wajibin kawai abin da aka yi bukata ka shine al-imanul mujmal ba mufassal ba akwai imani al-mujmal dunkulalle ka yadda cewa hajji rukuni ce wanda shine al-imanul mujmal amma al-imanul mufassal ya ake hajji wanda bata haka bata kama ka ba saboda baka ma san wani ma ko iyafon bai taba zuwa ba wani wani tsoron shi tsoron shiga iyafon ba to kaga zaka zo ka ce sai ya sai ya koyi yaki yaki aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba wanda ba shi da kuɗi da zai fidda zakka hannu baka hannu ƙwarya ki eh kaga ba maganar ka zo ka ce sai ya san nisabin shanu nisabin awaki nisabin waye nisabin zahab wal fidda ka zaunar da shi ka ce wajibi ne ka san wannan amma dai a dunkule wajibi ya yarda cewa zakka wajibi rukuni ce yadda duk muka sani haka zakka rukuni ce amma ya sai kuɗi ya kai nawa sannan wa zaka ba sannan me- menene hukunce hukuncen zakkar kaza kaza duk wannan sai in ka tashi aikatawa sai kuma ya dawo ya zama al-imanul mufassal a lokacin kuma imanin ka zai dawo daki daki akan wannan abin an gane to wanda yake da al-imanul mufassal ba zai zama daidai da mai al-imanul mujmal ba wannan hajiya wajaba a kansa saboda haka wajibi ne a lokacin ya yadda ga yadda aikin hajjin yake za a tsaya a miƙati za a ɗau ihrami za a ce kaza za a ce kaza za a yi dawafi wajibi ne ya yi imani da wannan ya yadda da wannan ya ma nemi sanin wannan to idan ya yadda da wannan ya nemi sanin wannan ya yi aikata wannan zai zama da daidai da wanda imaninsa a dunkule yake ba su zama daidai ba eh ko za su zama wanda Allah ya bashi dukiyar da zai fidda zakka ya zama wajibi ya san dukiyar nan zakka ta hau- ta hau kanta kuma ga abin da ake so ka fitar a cikin kowace dukiyar da kake da ita ya fitar ya bayar zai zama ɗaya da wanda bai yi ba ba su zama ɗaya ba shi wancan a lokacin da bai da shi abin da ya wajaba a kansa shine a dunkule kawai ya yi imani da zakka amma shi wancan da yake da shi a lokacin wasu abubuwa sun wajaba a kansa an kuma umarce shi da wannan ba a umarci wannan da shi ba kuma da a ƙarƙashin musulunci suke to shine yake cewa akan iya bawa wasu umarni da ba ba wasu ba wani abin ya shafi wani abin ma har ka gama rayuwarka bai shafe ka ba sai dai in kai malami ne zaka karantar to dole ka sani yanzu hukunce hukuncin jinin al'ada za a ce dole sai ka san hukuncin jinin al'ada saboda Allah ba ba ba bai shafe ka ba jinin biki shayarwa hukunce hukuncin shayarwa ya fa- amma sai kai malami ne kuma shi yasa akwai abin da zai wajaba akan malami ba zai wajaba akan wanda ba malami ba kamar yadda akwai wasu abubuwa da suke wajaba akan annabawa ba sa wajaba akan wanda ba annabawa ba akwai abubuwan da suke wajaba akan mala'iku ba su wajaba akan mu ba eh ayyukan mala'iku da Allah yake sa su su je can su halakar da wata al- alƙarya su yi kaza su yi kaza ya wajaba akan ka kai wa za ka halakar to shine yace wa aidan faman wajaba alaihi alhajj waz-zakatu aw al-jihad yajibu alaihi min al-imani imani akan sa ya wajaba an ya'lama ma umira bihi yasan abinda aka umarce shi da shi wa yu'mina kuma yayi imani bi anna Allah awjaba alaihi ma la yajibu ala ghairihi illa mujmalan yasan cewa akwai wani abu da ya wajaba akan sa abinda bai wajaba akan waninsa ba sai a dunkule ya wajaba akan wani a dunkule amma shi ya wajaba a kansa wa hadha yajibu alaihi fihi min al fa hadha yajibu alaihi fihi al iman al mufassal shi ko wannan imani daki daki ya wajaba a kansa wa kadhalika ar rajulu haka dan mutum awwala ma yuslimu farkon da zai shiga musulunci innama yajibu alaihi al iqrar al mujmal abinda ya wajaba a kansa shine ya yadda a dunkule ya yadda da rukunan musulunci a dunkule abin ya yadda da rukunan imani a dunkule amma yaya suke daki daki daki daki wannan baya wajaba a kansa a lokacin da ya musulunta thumma idza jaa waqtu salat ana nan bayan ya musulunta sai lokacin sallah ya zo kana alaihi an yu'mina bi wujubiha dole zai yarda cewa wajibi ce sallah wa yu'addiha kuma wajibi ne yayi sallah a daidai lokacin da sallar ta zo da a ce ya yi imani kafin azahar kuma Allah ya karɓi ransa shi kenan ba za a tuhume shi da cewa ya bai yi sallah ba saboda a lokacin ba ta waje ba a kansa ba amma wanda ya kai lokacin da sallar ta waje ba a kansa to dole ne ya yadda wajibi ce kuma dole ne ya yi ta kaga imaninsa yana ƙara buɗuwa gwargwadon buƙatar abubuwan da za a neme shi da ita za ta ƙaru ana neman sa da abu kaza to imaninsa kuma a lokacin da wajabcin waɗannan abubuwan ya karu a kansa shi kaga imani zai zai ragu zai karu na wani zai fi na wani to shi ne abin da yake cewa falam yatasawa nasu fi ma umiru bihi min al-iman mutane ba su zama daidai wa daida ba cikin abin da aka yi musu umarni da shi na imani kowa da irin abin da yake wajibi a kansa dan kasuwa wajibi ne a kansa ya san harkar kasuwanci amma wanda ba dan kasuwa ba za ka tilasta masa sai ya san hukuncin hukuncin kasuwanci ba ya san sharaɗin abin da za a sayar da yadda sharaɗin mai saya da sharaɗin mai sayarwa da sifofin wannan ba harkar sa bace ba ka dora masa ya sani ba amma da zarar ya fara zuwa kasuwa to wajibi ya san wannan an an gane ko kada dan kwangila dole ne san kuce kucen kwangila kai da ba ba kwangila ba ba ba a cewa sai ka san hukunce hukuncen kwangila a musulunci haka kowane abu abinda aka ba wannan umarni da shi ba shine dole zai zama abinda aka ba mu wancan umarni da shi ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh